بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وابتا أين وتدي قريبة فيه على ساق تبين الإبر فوق حيث مرغم فيه لكونه بملمر الرفيق ترى ناو حللت ما حللت هو في جزم وفي الجزم خير وفي وقع في التعجب التزم والتزم الإجزام أيضا في هلم ما بجمعه أريد قد كمل نظر على جل المهمات اشتمل أسامي الكافية الخلاصة كما اقتراجنا بلا حساسة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الكر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الهيرة الحمد لله
وما وما ابتدى بتاعين to muna magana dai har yau a cikin idgami muke magana muna magana akan jiya mun faɗi waɗansu abubuwa waɗanda suke ya halatta kai faccin su kuma ya halatta kai idgamin su idan suka zo kowanne ja'izi ne fuska ji ka iya shine abin da yake ya kare da fa kalmarsa da alamun kalmarsa shi ya zama ya ce kamar yanzu hayya hayya kaga ainihin kalmar da alamun kalmar duk gaba ɗaya ya ce to ya halatta ka iya cewa hayya ka iya cewa hayya ka iya ko ukuf wadda jin kowanne daga cikin su kai haka na misali kamar wanda yake kamar ta tajalla masalan ta tajalla shi ma wannan idan ya zo shi ma ka iya yi kamar misali yanzu wanda yake ya fara da ta'i guda biyu kenan to shi ma wannan ka gara ma ka cewa ita jalla ko ta tajalla ka iya wannan shine abubuwan da muka yi bara to yau kuma zai gaya maka waɗanda suke sun zo da ta'i guda biyun kamar wancan wanda muka faɗa ta tajalla din amma kuma shi a wajensa ba wai idigami za a yi ba a sai a cire ɗayan kawai a wadatar ɗayan kawai ya halatta a yin wannan shi ne ya ce wa ma tudi abinda aka fara shi bita aini da ta'i guda biyu akan takaita shi biyu da cikinsa alata a takaita shi a bisa kwaya ɗaya kawai ina misali kamar ta bayyana ibar a ce izina ta bayyana ko tana bayyana tunda an ce ta bayyana ya zama fi'ili mudari kenan amma ka ce ta bayyanu bambancin yadda za a iya ganewa ma kenan domin asalin sa da ta tabayyanu da asalin sa fi'ili malin sa kaga ta bayyana in za ka yi mulari'in sa za ka sa ɗaya daga cikin harfin mulari'a kaga za ka sa shi a baya sai ya zama misali in ka sa ta tumu haɗari kaga ta tabayyanu za ka sa ko to in ka sa ta tabayyanu to ya halatta idan ka zo a irin wannan ka iya cire shi ta ɗin da farko a ce ta bayyanu kawai abinda zai bambanta ka tsakanin mulari da mali shine karshen sa kaga wannan kana ganin rufa'a kaga ta bayyanu kuma wancan ta bayyana kaga wancan fili ma ne wannan kuma mulari ne kaga kana ganin rufa'a to ka san wannan azalin sa da ta akwai ta guda biyu gare shi aka shafe da aka ce ta bayyana to shine abin da ya halata kamar misali a cikin qur'ani tanazzalul malaikatu ruhun da yake zuwa a asalin ta tanazzalul malaikatu domin tanazzala ai fili ma ne to kuma aka kawo tanazzalu to ina arful mudari a dai ai ba arful mudari ake to asalin sa ta tanazzalu ne sai aka ce an wadata gabaran ta guda ɗaya a faɗi ta guda ɗaya sai aka ce tanazzalu mala'ikatu wa ruh to shi ya iya haka wannan ya zo da yawa a cikin qur'ani na'am wa fukka haythu mudgamin fihi sakana li qawlihi bil marrafi iktaran an yi fakkin an yi fakki a yaushe ake fakki haythu mudgamin fihi bugiran da wanda aka yi diga mai cikinsa kuma sakana sai ya zama yau kuma an ɗaure shi. A ina ne ake ɗaure sa likauni ibilin marar rabi iktarana. Domin iktarana shi kasancewarsa ya rabanya da lamirin nan na rafa. Dan misali yau jiya mun faɗa maka mun ce duk idan harafi guda biyu suka zo. Harafi a cikin kalma ɗaya sai aka samu harafi guda biyu. Harafi guda biyu nan kuma suka zama sun jeru iri ɗaya. Kuma sannan har ila yau suka jeru iri ɗaya kuma dukkaninsu mutaharakai ne ba mai saki ne a ciki. ai mun ce za ka idiga mu ɗaya a cikin ɗaya ko? su ne duk gaba abubuwan da muka magana fiya to yau kuma sai ya zama wannan wanda kai wa idigamin nan sai kuma yau ya zo kana son ka raba shi da ta ta mutu kallimu ta mai magana ita ce lamirin rabi kenan ko kuma nuni ta waɗanda suke muhaɗabai wanda kuke magana da su kamar na hannu kenan ko kuma mata kake son za ka haɗa shi kamar a ce in hindatu suna yi Allah kaza to anan wajen dole kai idigamin nan dole kai sake an gane ko ba misali yanzu halla halla an ga da idigamin su aka yi da lamun guda biyu ne aka idigamin ɗaya cikin ɗaya ko sai an samu irin su ɗaya sai aka ce halla to yanzu idan ka zo kana son ka ce halaltu ba dama ka ce wannan halalin dole kai fakke sai zai sake daga idgami kuma ya koma fakki sai zama halaltu domin yanzu a ɗaya sake nan ɗaya shi lamun kalmar ai yanzu kuma ya tashi daga mai wasali kuma dole ya zama tun da za ka raba shi zuwa wani abu dole kuma ya zama kai masu kuliya to shi ne shi ne yake magana ana yin ana yin fakki lokacin da shi mudugamin wanda aka idgamin kuma sai ya zama yau ya koma saki a yanzu yake samun saki ne lokacin da karban yaji da lamiri dole ne ina misali kaman kace halaltu kaga da halal ne sai kace halaltu to dole ne tunda ka ta dinna ta lamiri to dole ka kashi ko kuma ma halaltu na'am ma halaltu eh halaltu ma halarta ku na halarta abin da ka halarta shi matsala to dukkan nuzu ko wani daga ciki dai haka ta ta muhadabi ce ta mata mutakallimu ce ko kuma ta mutakallimu ko ta muhadabi dai dai lamir rafi ne ai to a kowane hali yana nufin sai ta fice ta na'am na'am takhayyur takhayyurun kufi zabi jazmi zabi kufi an bibiye shi fi jazmi a cikin inda aka samu jazma da kuma shibhul jazmi shine wanda yake kama da jazma yanzu misali wannan in kace wa man ya halal alaihi galabi ko man yarta didminkum an dini da an sa ai ya hulla ne ko ai je idgami maka ko ya halin sai aka ce ya hulla ko to ya hulla din nan da aka yi ko kuma ya hullu ka kai idgamin lami cikin lami ja to duk lokacin da ka zo sai ka sa masa wani lamiri ko kuma ka sa masa kai wani harafi wanda zai sa shi ya jazma to shi ma sai ka yi fakki kaga wa man ta sharafi a jazma take ko to sai ka ce ya halil dole ka fake a nan wajen yauwa ko kuma man yarta did kaga da radda ne a yartaddu ne yartaddu ko to amma yanzu idan ka zo wajen wajen wannan din tunda an ce akwai man kuma jazma take yi to dole sai ka fake sai ka ce yarta did wannan kayi haka in ka ga dama kuma ka iya yin ma idgamu ka ce yartadda za ka iya yi yanzu ba don qur'ani shi gwani bane ba a yi masa katsalandan in ka gara maka ya cewa man yartadda a kuma qur'ani da ke shi komai bayan zuwa da shi sai kuma ya zo da wanda aka yi diga mai sai cewa man yushaqilla la hadin haka nan wajen bai shi yushaqi kin kuma sai ce yushaqin kuma a nan wajen sai ya diga mun kuma an gane ko a cikin suratul hashr kaga cewa man yushaqilla ya rasulullah ko kaga a nan wajen ya yi diga mun can kuma ya yi fakkin kowanne kaga zai iya zuwa to shi sa yaji tahayyurun kufi shi zabi an bibiye shi a cikin wannan in aka zo aka samu to shi bil jazmi haka na da wanda ya kama da jazma amma yanzu fili amri a shi koyo shi mutuzumul ahar ne to shi ma idan aka zo da waɗannan shi ma kamar yanzu kace uhulul uhulul to shi ma wannan saboda wannan din ba dama ba dama kai kan tafakin baka ce hulla ma kawai na'am eh
faqu afil kaga wabo wannan na afil ta'ajibi a cikin nan ta'ajibi iltizim a wannan halin ba shi dole ne ai yau kuma yana son ya gaya maka ne da ya gaya maka ya ce maka a duk lokacin da aka zo za a yi jazma ko ɗauri ko wani abu dole sai an yi faki ko to sai ya ga akwai wata matsala kuma wadda take ita toge zai toge ta daga ciki sai ya ce banda inda aka zo da fi'il ta'ajjibi don fi'il ta'ajjibi yana zuwa ne a fi'il ko a fi'il bi a ce mamakin abin da ya kafa din ko a yana zuwa da a fi'il ne shi ma ya shiga shi ta fi'il amri ko to shi a nan wajen yace kai fakkin wannan a cikin ta'ajibi iltizima dole dai a nan wajen a can wajen tahiri ya ba ko ko kai kai ko kada kai to amma a nan wajen idan dai a bangaren ta'ajibi ne dole dole ne kai shine yake iltizima na'am wal tazima al idgamu aidan kalzumti idgami shi kuma ailan kuma a cikin zance fi halum a cikin halumma shi kuma yau kuma shi kuma wannan ga wanda ya zo din shi kuma halumma shi ma ka iya cewa halumum inda ka iya ne ko halumma to shi kuma a nan wajen shi kuma lazimul idgami ne shi ba halumma ilaina ka zo zuwa gare mu to shi kuma dole ne ba dama a fakki shi kuma a wannan dole ne a ce halumma ba da a ce ba dama a ce halmum shi kuma yawa shi kuma ba kiyasan bane eh ba wani kiyasi bane a ba kiyasi bane dama hukuncin sa kenan domin ai halumma shi ma ai ya kawo siga ce kamar tafi ilil amri ai na'am wani kila ka iya kiransa da ismu fi ilil amri eh ismu fi la amal eh tunda an ji shi ya zo an ji dalabi a ciki amma kuma ba lalle an samu suki babu sukuni a ciki inda kaida fi al-amri sai an samu annan guda biyu ko wal amru illa yakul nuni mahal fi wasmun nahu sa ya haya ba inda an ji nuni ta shiga cikin sa a ce haluman na kaga ya zama fi al-amri fi al-amri amma tunda bai zama fi al-amri ba ya zama iso fi al-amri kenan to kaga haya kaida kamata a ce ai madauri to amma an kace halum ma ilayna to dole yanzu idgamin nan dole zaka ba dama ka ce zaka yi faki ka ce halmun ba dama ka faɗi wannan
na'am wa ma bi jam'ihi umitu to abin da yanzu duk ya gama hukuncin da zai gama duk gaba daya wanda rufewa kawai zai sai yace abin da unitu abin da dai ya zama na nufi bi jam'ihi da tara shi a wannan littafi ya cika alhamdulillah alhamdulillah duk wani abu da nake son in faɗe shi ana hawance da safance Mm.
a nan wajen na faɗe shi a nan wajen nazma a wajen waka a wajen ina manzuman ne na'am ne ala ala ala jillal muhimmat ishtamala Na'am.
amma wannan abin da na yi fa ya tara ne a bisa jullin muhimmai yawancin abin da suke muhimmai bi ya kawo su anan domin ka san akwai abubuwa da dama matsaloli da dama waɗanda imamu suyuti ya kawo a can alfiyatu suyuti ne na'am wanda su da yawa waɗansu daga ciki waɗanda babu a cikin nan shi zaka ji ya ce jullul muhimmat na'am yawancin muhimmai na nahau Mm.
ya kawo su anan kuma dama can aitin da farko ya faɗa ai ko Mm.
yake wa asirin Allah fi alfiya maqasidin nahau biha muhawiya haka maqasidin na ai muhimmatin nahau ne Na'am.
abin da suke muhimmi da duk wani abin da yake nahau muhimmi ne to ya kawo shi a cikin littafin nan shi sa ka ji ya ce maka jillil muhimmatin ita mana wanda abin ya tara a bisa jillin muhimmi ya kawo shi a kawo shi nan na'am a samin alkafiyatul khulasa a hasa shi wannan littafi kaga sai tashi kuma yau daga yana magana akan mutakallimi sai iltifati kuma Na'am.
sai ya koma kuma akan abin da yake gaiba ne na'am kaga da can udidu yace Eh.
shi yake magana yanzu kuma sai yace a hasa wannan littafi ya tara Mm.
min alkafiyati daga kafiya alhulasa ya tara duk abin da yake tsarkaka ne duk wani abin da yake wannan abin ya kamata a tsamo shi a ce wannan ai tsarkake ne shi daga cikin kafiya na'am to daga ciki ya dauko shi na'am shi za a ɗauko muku littafin madan uban shi alkafiyar shafiya ga shi a gan shi nan na'am shi shi ne wannan littafin na'am shi shi dan maliku din so so shi wannan littafin to amma da ya tashi yayi saboda a wannan ya haɗa abubuwa da dama Na'am.
wanda mai littafi littafi mai karatun lissa- nahu idan ya zo ya buɗa sai ce ka a wannan littafin ma zai sa shi ma ya karaya ma tun daga nan na'am kamar yadda yake fara yace to shi yasa ya ga cewa bari yayi wani littafin Mm.
ya tsamo abin da suke hulasa ne ya dauko su yi su a cikin wannan littafin wanda cewa wannan shi littafin abin da ya tara kusan sulusun wannan littafin na'am duk sulisi sulusi ne na wannan littafin Na'am.
sai ya tara duk wa'ansu abubuwa wanda suke manya-manya sai ya kawo su a cikin waɗannan littafin muhimmai sai ya kawo su wanda ya tabbatar cewa waɗannan abubuwa ne akwai abubuwa wanda suke shi a wannan littafin ya kawo misalsalai a cikin karatun Na'am.
kuma ya ka kawo hilafofi da dama a cikin karatun amma a nan wajen sai ya kawo gundarin duk abin da yake mashhuri ne sai ya kawo shi a nan wajen na'am shi ta yace ya kawo abin da yake tsarka ne shi ne alkafi yace kamar wato samari yayi na wannan littafin Mm.
kamar kata da ginin bilakasa ai wai wannan yayi abin da isa yayi wannan domin ya hukunta ginan wada ne bila hasasa ba tare da wani talauci ba ya zama da cewa abin da yake nufi anan kamar isti'ara ne yayi na'am cewa shi ilimi in ka same shi ka samu wada ne wanda babu talauci tare da shi shi yasa yace domin ya zama mutum ya samu arzikin da babu talauci tare da shi wato in ka zo ka samu wannan a dai bangaren nawo ka samu ilimin da ba za a ce ka jahilci nawo ba na'am
na'am na'am fa ahmadullah ina gode wa Allah musalliya ina mai salati ala Muhammadin wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi bayna nabiyin wasallam shine ursi fiyayyen annabi ursula da aka aiko shi wa alihi al-gurr da alayen annabi Al-Qur'an.
al-gurri wanda suke masu taci shi ma nan ya kamanta su ne da masu taci ka san abin da ake kamanta da gurru shine doki wanda yake yana da farin fuska na'am to saboda wuyar samun sa idan aka tashi ana kamanta dokuna sai a ce dokuna masu sofa ne ko masu gurrun ne muhajjiluna wato ma'ana taci fuskar sa wato mai mai mai mai taci mai haske ce saboda kafin ka samu dokin wanda yake yana da wannan abin a cikin dokuna yana da mutukar wahala na'am yasa sai kamanta su da wannan abin cewa alayen annabi wato sun bambanta da duk sauran alaye ila alan nan da ya faɗa kamar yadda ka san malamai sun fitar waya akan cewa alu wani sun ce ala aliyu ala gila al jafaru ala abbas ne kawai alayen annabi Mm.
wani suka ce a alan annabi har da ma mata yansa da waye waye da alan wani suka akwai akwal da yawa wani suka ce duk al'umma annabi ma alu to kila ma a nan wajen yana namin alayen duk al'ummar annabi wanda su sun bambanta ga duk sauran al- al'umma kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa a ranar kiyama za a tashi mutane waɗanda suke suna cika aula gurrun muhajjaduna ko Mm.
suna masu haske abin yau sofa ne Na'am.
duk sai a dinga ganin nan din su wajen alladhi yana yin haske kamar yadda za ga wannan doki din ka ga nan din safari shi ya kira ko baki biyar ne Eh, nan din safari nan fari nan fari kafafun fari Mm.
farare ka gan su eh ka gan su ya bambanta da dishorin duk kafin ka samu irin wannan dokin a ga bambance to kuma haka ya kamar da su ma al'umma annabi su zama su ma waɗannan alkirami al-na al-kirami wanda suke girmama shi jam'i ne na karimin al-barara wanda suke ma'abota kyau- kyauta- kyautatawa kenan ba na zai isanin an ce dan mubarin mana garci wata ke mai aikata abu kamar da zo a cikin hadisi a cewa an ta abu da Allah ka annaka tarawa bayan kun tarawa bayan ya rakan nan haka shine ihsani ko shine baro kenan anan albarar nan kenan na'am wa sahabihi da sahabban annabi al-muntakhabin wanda suke zababbu al-khiyara zababbu su ma dai alhamdulillah Allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق المسجد بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بذلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah alhamdulillah a wannan rana mun yi sauka da kai guda uku kenan na ya kuta a shi kanmu na ibn ada'illah a kuma alfiya ta dan malik alhamdulillah wannan kamar yadda ya faɗa a can wajen farkon baitin sai yake faɗa yake cewa shi wannan littafi ya haɗa baiti dubu ko kuma baiti dubu biyu a wata ruwaya kamar yadda ya faɗa in ka ɗauke rabin baiti baiti ne rabin baiti baiti ne ka gano baiti dubu biyu ke in kuma ka haɗa cewa kowane baiti kamar yadda muka faɗa a wasu irin lahabi albiya makasin nawa biya mahawiya ya ɗauke shi baiti to kaga ya zama baiti dubu ke ko ba komai a ce mutum ko waka ma yayi kawai ya waka baiti dubu ai mutum sai gode wa Allah Allah ya ba shi kuma karanta waɗannan ya waka walantana a ce Allah ya sa mun iya karanta wannan abun gwargwadon iko abinda Allah ubangiji ya ba mu na gwargwadon abin da muka fahimta da littafin muka yi ai sai mu gode wa Allah Allah muna gode maka da wannan ni'ima da kai mana Allah ubangiji ka kara mana irin su da dama Allah ubangiji ka kara mana su da dama muna gode wa Allah kuma a wannan fafata mu ga a Sheikh Malam Hassan cikar kafin ga a wajen nan ga sharifi ba wanda dai wani abu da za mu dama yi da shi muke wannan sharif nura kenan a barin sa muna tare da shi saboda haka alhamdulillah shaura kuwa dama da shauran muna tare da su a nan allah ubangiji ka sa wannan karatu da muka yi allah ubangiji ya kara mana tsoron allah da shi allah ubangiji ya kara mana tsoron allah da shi Allah ubangiji ya kara mana basira Allah sa kuma wannan ilimi ya zama dalilin na ne la alai Allah sa ya zama ilimi ya zama dalili ne gare mu ba a kanmu ba ya zama ilimi hujja ne ya zama gare ka an tambaye ka ce ai kaza kaza ne ba wai a kafa hujja gare ka a ce ai ka san kaza me yasa baka kaza kaza ilimi ya zama hujja ne a kai Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka tsare mu nan alƙawari Allah ka tsare mu saboda ina ganin yanzu za mu zo mai addu'a gaba daya a cikin addu'a nan za mu shamila za mu haɗa duk waɗanda suke waɗannan littafai da muka sauka duk gaba ɗayan su guda uku da kuma ma masu sharhi littafan da malamanmu da muka karatun a wajen su irin shehi kenan da sauransu duk malamanmu je na qur'ani da kuma na shi ilimin din duk mu haɗa da shi a cikin wannan addu'a da za mu yi sannan kuma iyayenmu su ma wanda muke tare da su musu addu'a wanda kuma suka riga mu gidan gaskiya ya addu'a Allah ubangiji ka ci kansu sauran musulmi Allah ubangiji a wanda suke ba su lafiya Allah ka ba su lafiya wanda kuma muke da lafiya Allah ubangiji ka kara mana ita duk dai za mu yi addu'a shamila ga malam Hassan zai mana addu'a insha Allah a karmukan lawo Allah ya ce mu addu'a Thank you.